أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الذين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرطدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na alhamis daren juma'a sha shida da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da bakwai, wanda ya dace da biyar da watan uku watan Maris, miladiya dubu biyu da ishirin da shida idan tarihi ya inganta. Ci gaba da tafsirin Ramadana wannan shekara da muke gabatarwa a kowace rana a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a babban birnin jihar tawa a wannan ƙasa ta mu ta Nijar wanda wannan shi yake zamantowa darasi na sha shida a jerin darussan karatun wannan shekara kuma shi ne darasi na biyar a cikin suratul fathi wanda a jiya mun kwana a aya ta sha ɗaya a cikin wannan sura ta fathi mai tarin alkhairi da albarka da fawa'id faɗin Allah subhanahu wa ta'ala سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا يوذا متاشدك آية تشابه ليردات الله سبحانه وتعالى muna roƙon wa Allah subhanahu wataala ya sanya alqur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina muna ƙara roƙon Allah da cewa Allahumma habbib alqur'ana fi qulubina wa yassirhu lana armasi Allah yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل ظننتم أن لن ينقل انقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وبجي سبحانه وتعالى يكتوى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا الله يتي بل ظننتم wannan maganar Allah yana yin ta ne da mutanen da suka kifita wajen yaƙa suka fikita wajen umara suka fike ta tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa da ganganci da kuma bukata ta karan kansu ba tare da niyya ba to shine Allah subhanahu wataala yake magana akai sai Allah ce bal banantum ba fa wani uzuri bane ya sanya kuka zauna a gida iya dai ku kun yi tsatsau kun yi tsammani Allah yanqalibar rasulu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والمؤمنون da masu imani layyan qaliba ila ahlihim abada ba za su koma zuwa ga iyalansu ba abin da ya hana wa munafikai kita wajen tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Hudaybiya to shine Allah yake bada bayani shi yasa suka ce wannan jumlar badal ce akan balkana Allah bima ta'maluna khabira Allah yana ba da labari saboda shi masani ne akan dalilai abinda ke koyi a cikin zukata sai ce abinda ya sanya ba su fita ba har suka suna cewa manzon Allah istaghfir lana ka roƙa mana gafarar Allah a tsammanin su da iya zaton su cewa annabin Allah bai zai dawo ba da shi da sahabbansa ba wanda zai dawo a gidansu a gidansa kafirai za su yi ta akan manzon Allah da sahabbai daga za a karya annabi da musulunci baki daya to jin tsoron kasu tai su mutu saboda ba sa son su mutu to sai suka yi fita su zuwa cikin gida suka zama tare da mata da lattizawa da kuma kananan yara sai Allah yake cewa wasiyina zalika fi qulubikum sai kuma aka wannan abun wannan zaton sai ya karfi shine ma'anar wasiyina zalika sai abun ya karfafa a cikin zukatanku anan ne malamin suka tattauna wata mas'ala mai zaman kanta wane ne ya kawata musu ya karfafar musu da wannan zaton malamin suka ce ba shakka mai kawatawa Allah subhanahu wataala yana kawatawa kamar da Allah yake faɗa yace kazalika zayyana li kulli ummatin amalahu kamar bi haka musu Allah muke kawata ma kowace al'umma aikinta wasu suka ce a'a wanda yake kawatawa shine shi dan Allah ya subhanahu wataala ya tsare mu da shi yace suka ce dalili fadar Allah da Allah yake cewa wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil shedan sai ya kawata musu aikin da suke aikatawa kuma sai yasa suka rabu da hanyar Allah subhanahu wataala to anan mal suka ce za mu yi hada ayoyin guda biyu cewa Allah subhanahu wataala yana kawatawa shirin na kawatawa sai mu ce inna shaytana zayyana zalika lahum walan yakun yuzayyinu lahum illa bi idnillah shedan ne ya kawata musu abinda suke aiwatarwa ya karfafa tunanin mummunan zaton a zuciyarsu amma kuma wannan bai samu yuwa ba sai da idinin Allah subhanahu wataala kuma jama'a mun fahimta wanda ya sa musu wannan tunanin shedan ne amma kuma tunanin ya samu tasiri ne da wa da yarda ta Allah subhanahu wataala shi da Allah ce wa zuyyina zalika fi qulubikum aka kawata muku aka kyautata muku aka nuna muku wannan cewa ba babu dawowa in musulmai sun tafi za su za a mutu za a kashe su kaga yanzu da sabo amaryarka da yaranka ka bar su marayu da wacece da wacece da wacece duka kaje ka bar su to kaga munafiki ba zai iya ba me imani yake da zuciyar ya tafi wajen yaki ko da an kashe sa to da mun ai malaiku za su fada masa Allah ta khafu wala tahzanu ala inna awliya Allahi لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كانوا الذين امنوا وكانوا يتقون لهم لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره وليم الله سو كافن اكفي رايوسو ملائكونا تولى سو الله تخافوا ولا تحزنوا كدكو كدكو تsorati abinda za ku fuskanta na alkiyama domin kuna tare da aminci daga wajen Allah kuma abinda za ku bari na iya da mata da waye kar ku damu Allah zai kula muku da shi saboda Allah ya kula maka da al'amarinka ya fi duk wanda bai kulawa da shi ya kula da shi zama mun fahimta a ce Allah ya kula maka da ‘ya'yanka bayanka wallahi duk duniya ba wanda zai kula da su a yadda Allah zai kula da su domin wanda zai kula wanda su shi ba kulawar Allah yake da bukata haka ne to kuma sai a yi zaman to Allah ne ya kula maka da al'amarinka to a riga an ƙari to Allah ya kula mu da al'amuran mu bayar mu duniyar nan Allah ce wazuyyina wazuyyina zalika fi qulubikum an kawata muku wannan wa zanantum dhanna sawi kun yi mummunan zato game da al'amarin Allah subhanahu wataala da kuka tsammanin cewa wai Allah ba zai baiwa manzon Allah nasara ba yana cikin munin zato wa munafikai da suka wa Allah shi ya cewa Allah ba zai ga gudunmuwa wa masu imani ba a cikin su kuma akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yukadi bi Allah ya taimaki dan tasha ma ba ga bane dan tasha nawa Allah ya taimaka ba sa gilguwa eh bal ma kowa yana tafiya da a cikin ni taimakon Allah subhanahu wataala kuma sai ya kasa taimakawa annabinsa kaga hankali ba zai doka ba to Allah ce wa zanantum dhanna sawi kunyi mummunan zato ga wanda da kuka wannan tunanin cewa fa Allah ba zai taimaka wa addini saboda manzansa sannan kuma za a kashe musulmai za su dawo kaɗan musulunci zai tarwatse zai lalace daman burin munafukai ne da kafirai waddulo takfuruna kama kafaru fayakununa sawa fatakununa sawa'a burin su shine ku lalace ku fandare daga hanyar Allah subhanahu wataala irin yadda suka lalace saboda su sun tabbatar a wajen Allah ba su da komai to keta ce da hasada hasadan min inda anfusihim keta da hasada irin su ma suka lalace to kuma ku lalace to Allah ya tsare mu da lalacewa Allah yake cewa wa zanantum dhanna sawi kun yi wa Allah bukunan zato da cewa Allah ba zai taimaki ba zai taimaki annabi ba ba zai taimaki masu imani ba ba zai ba gudun musulunci gudunmuwa ba wannan ba karamin bukunan zato bane Allah subhanahu wataala yana taimakon bayinsa mutanen kirki har ma da mutanen banza sai Allah ce wa kuntum qauman bura kun kasance mutane halalku qauman buran malamai sun yi sabani wajen fassara ta amma Allah alqaul arrajih ko kuma abin al-asah wajen tafsirin malamai shine wa kuntum qauman buran kun kasance mutane halakaku wanda ba ku gyara komai ana cewa ana cewa ana cewa al'umma qauman buran ne ta zamanto ta halaka sanan kuma ba ta gyara a kan abin da yake na alkhairi duk al'umma da ba ta gyara a cikinta to ta halaka duk al'umma da ba ta gyara ta gaban da ta gyara shi to wannan ba karamin halaka ba ce ce sa annabi muhammad ya ce la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yakhlifanna Allah bayna qulubikum ko ku dinga umarni da aikin kwarai kuna hani akan mummuna kaga gyara ne cikin al'umma mu yanzu mutane mu sun dake cewa ai aka ce ayi gyara to to shine ayi kwalta a gina manyan gidaje ko shine gyara to wannan gyaran gari ne babban gyara shine a gyara zukata jiya aka gyara birane suna haske in zuciya bata gyaru ba aikin banza ne jama'a mun fahimta jiya jiya aka gyara jiya aka gyara gidan in dai zuciyar bata gyaru ba wallahi aikin banza ne in har ana kiran wani Allah a duniya in har za a zo a yi fito na fito da dokar Allah a doron ƙasa yanzu misalin kamar a watan Ramadana yana cikin fito na fito da Allah wanda ya kamata a ce an yi gyara a kai wanda kuma haƙƙi ne na shugaban ne tsakani da Allah ban ga dalilin da zai saba a ce a garin musulmai a ƙasar da kashi 99 rigo da dibanni duka musulmai ne kuma a ce da ranar Ramadana ana sai da abinci ban ga dalilin zai sa yi wannan ba ai ya kamata inda hankali ihtiraman da musulman tunda muke da majority muke da yawa ya kamata a ce an girmama alfarma wannan wata ramadana kuma gwamnati tana gani kuma ba wani ba wanda zai kai magana kuma sai a ce ka cika matsawa al'umma ko dole a matsa saboda umarni ne da aikin kwarai dan ki share kwalta baki gyara mutane ba aikin banza ne kafin Allah ya tambaye ita gwamnatin kwalta da wace ce sai Allah ya fara tambaye ta mutane dan ba kwalta ba ta kawo ta a mulki mutane su kawo ta a mulkin kuma ba kwalta ba kike shugabanci mutane kike shugabancin to in akwai tunani da hankali su mutanen abin da ya cancanta ake musu shi yasa kullum sha da muke baiwa gwamnati ba ma adawa da duk gwamnatin da Allah ya kawo muna tare ta ɗari sama ɗari wallahi amma wallahi al'azim in muka ga abun faɗa wallahi sai mun faɗa ya rage da ita ta gyara ko ta gyara kuma za mu yi nasiya ba cin mutunci ba gyara kayan ka bai zama bai zama to sauke mu raba ba tsakani da Allah wannan abun ya kamata ce ana shiga Ramadana duk wani gidan giya a sa doka a dokar ta hana shi giya a kasar nan kamata ya samu wannan dokar a ce duk wani gidan giya duk wani gidan kawo in ma ba ku iya hanawa 100 sama 100 ba ce saboda alfurman wata Ramadana ana ku shiga Ramadana to gidan karuwai da gidan giya an liƙe haramun ne shan giya a ramadana haramun ne wata zina a ramadana to kaga in aka yi wani ayan sa ayyuka musulunci aiki kuma an yi gyara an yi gyara kuma wala akwai akwai kure da aikin alkhairi ta yi kai wa Allah wani abu wanda kai kana ganin ba wani abu a zo a gani bane amma gun Allah abun a zo a gani ne ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa akwai mutum da Allah ya sanya aljanna bisa dalilin yan ya sare itaciya da ta tare mutane hanya kai kenan musamman kin taimaka akan abin da yake na alkhairi to Allah ya ce wa kuntum qauman fura kun kasance mutane halakaku wanda la yuslihuna li shay'in min khairin ma su gyara wani abu na alkhairi sai dai banna suke aiwatarwa wasu ka ce a wa kuntum qauman buran ana ne kun kasance mutane fasikai miye fasikanci shine irtikabin abinda Allah subhanahu wataala ya hana shine fasikanci mutum ya zo da abinda Allah subhanahu wataala ya halaka ya hade hada cikin al'umma to Allah ya tsare mu da fasikanci da kuma kafirci akwai kuma tsakanin fasikanci da kafirci ba kowane fasikanci bane yake kafir yake kafir yake kafirci akwai fasikancin da ba kafirci bane ko kun bayanta akwai fasikancin da ba kafirci bane yanzu misali shan taba ittifaqan gun malamai shin ta ba fasikanci ne amma ba kafirci bane zina fasikanci ce amma kun bata kai kafirci ba shan giya ma fasikanci ne to amma matsalar fasikanci idan ya tattaru akan al'umma yana jawo musiba cikin ƙasa mu gane cewa kusan akwai abin da malamai suke ta faɗa wa gwamnati kuma gwamnatin nan ta yi imani da shi shi da cewa a yawaita yin addu'a da gaske ne a dinga yin addu'a wallahi addu'a tana kudu duk wata musiba da bila'i amma akwai wani abu da malamai ba su faɗa wa gwamnati shi ne a dinga tuba zuwa ga Allah hukumanta idan an yi addu'a ba a tuwar akan abin da ake da laifi sai a za a tattara mutane a zo a yi alƙunutu kuma wani ya hita ya ta wajen karuwanci sa kuma sai Allah shi karba dan dai kure da hankalin Allah ba zai yi ba a dinga faɗa mutane sabon Allah a takaita a rage sabon Allah a dinga tuba zuwa ga Allah sannan kuma a roki Allah subhanahu wataala sai Allah shi karba amma in ku shekarar dubu kuna addu'a in za a dinga saba ma Allah ba ku hana ko kuma kuke saban Allah wallahi ba yadda za a yi kai cin nasara shi yasa nace asan nan alfarma wasu bayin Allah muke ci wallahi akwai ɗaya da kun bayin Allah da Allah ya arzuta da ikhlasi da tauhid tauhidi suke roƙon Allah kuma Allah yana karbawa Allah subhanahu wataala ya karba muna sabon Allah yana hana a karbi addu'ar dan annabi Adam ya zo a asar ya zo a asar cewa wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya fita wajen riƙon ruwa an shiga fari a banu isra'ila suka je roƙon ruwa aka yi annabi Musa yayi roƙon Allah yayi roƙon Allah Allah ya saukar da ruwa sai annabi Musa tambaye Allah ya Allah mun yi addu'a mun yi addu'a mun kasanta da kai miye matsala sai Allah ce cikin al'ummar da suka fito wajen roƙon ruwa akwai wanda tsawon lokaci kaza shekara 40 yana sabon Allah daga in kuna son Allah ya rawa wannan mutumin sai ya bar wannan al'ummar saboda akwai kazab bai tuwo kuma yana yi bai tuwo ba daga in kuna son Allah ya karba to ya bar wannan al'ummar Allah ya sace jama'a kun ji abin da Allah ya faɗa a cikin mu nan abu wanda ya sanya ba yana bar yana ma Allah abin da ba daidai ba tsawon shekaru kaza daga ya ji tsoron Allah ya tausaya ya tashi bar al'ummar nan yace yanzu fa in sai wannan mutum ya ce to yanzu in na fita kai aran maka kowa zai gansa an kama yawo da shi ne saman istaji in na fita to za a gano ni to kuma yawo zai min wuya cikin al'umma yace Allah kai ne ne walaihin kuma Allah ina shaida maka abinda nake akai wallahi na tuba na bari kuma Allah ka gafarta min nan take sai ga ruwa Allah ya saukar da ruwa annabi Musa tambi Allah ya Allah bike faruwa ba wanda ya tashi kuma ga ruwa suna sauka yace wanda ya laifin ya roke ni gafara kuma nake akai malaihin na yahi masa sai mi sai tambaye Allah to Allah waye sai ta ya Musa shekara fa 40 nace yana sabon Allah ba nuna maka shi ba yana laihin yanzu bayan ya tuba in nuna maka shi ai Allah bai sauta tawa ne shi kaga in ana son adin Allah ya karba wani addu'o'in mu ko to wallahi mu dinga roƙon Allah gafarar zunuban mu Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce aya ta gaba wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna أعتدنا للكافرين سعيرا الله يقول ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله duk wanda bai gaskata Allah ba ma'ana bai tsarkake aikin sa ba yayin dan Allah dan ana yu'min ay yukhlis duk wanda bai tsarkake aikin sa ba yayin abinda Allah ya umarce sa to bai sa ikhlasi a ciki ba a fili da boye shi kasan ikhlasi ana da bukatar sani a fili da boye duk abin da zaka yi a boye to kai dan Allah kuma duk abin da zaka yi a boyen a bayyane kai dan Allah subhanahu wataala yana cikin mafi hadarin al'amari a duniya shi da kai aiki dan ayaba ka musiba ce ba karama ba mutun yayi aikin alkhairi ba dan Allah ba Allah ya tsare mu da yi ba dan sa ba shugaban halitta annabi Muhammad yace akhafu ma akhafu alaikum ash-shirk al-asghar mafi abinda nake ji muku tsoro a rayuwa shine shirka karama ina ji muku wani al'amari ina ji muku tsoron wani al'amari mai girma yace wannan shine shirka karama suka ce ya rasulullah ma shirk al-asghar me shirka karama yace ar-riya shine kai aiki dan ayaba ka annabi yake cewa duk wanda ya aiki dan ayaba dan a gani to Allah zai sa a ganin wanda ya aiki dan ajiya kuma Allah zai sanya ajiya da kuma bai da lada a wajen Allah subhanahu wataala annabi ke cewa ababakar as-siddiq Allah ya kara masa yarda yace ina rantsuwa da Allah shirka ta ko tana tafi koyuwa a cikin aikin da kuke aikata fiye da yadda turwa take koyuwa saman dutse musiba ce kai abu ba dan Allah ba shi sa duk abin da zaka yi to yi kokari ka halarto su ta kai dan neman yardar Allah ka roki Allah ya baka lafiya duk wanda zaka fayyima ba ba wanda yake da wutar ba wanda yake da aljanna ko akwai ba wanda ya isa ya sanya ka wuta duk kiyayyar ne kiyayyar ka kai ba wuta ba ya ya bloke ki azai ka wallahi duk duniya babu wanda ya isa ya rage maka shekaru duk duniya babu wanda ya isa balantara a ce ga mutun ya kai ka jahannama wallahi babu shi kuma ba wanda ya sai kai ka aljanna wallahi in ba Allah bane babu shi duk kusancin mai kusanci shi kansa nema yake yi Allah ya kai sa eh shi kansa wanda zaka nema ka kama kafa da shi yana jiran ne Allah ya kai sa to ashe tunda haka ne in zaka yi aiki to daure kai dan Allah subhanahu wataala in zaka yi sallah kai dan Allah zaka yi azumi kai dan Allah zaka yi zakka kai dan Allah zaka yi aikin hajji kai dan Allah zaka yi sadaka kai dan Allah duk abinda zaka yi yi kokari kai dan Allah ba dan a dinga yaba ka ba kuma wallahi kadi yabon me yabo yi dinga sa kana jin dadi a rayuwa idan mutum dubu sun yaba ba ko idan duk duniyar nan ta yaba ka Allah bai yaba abin da kai wallahi aikin banza ne wallahi aikin banza ne ai malam dai yake da mutum ya soyo a tamfa sai duk wanda ka biyo ya ba maka ita wa ka saya ba matarka amma sai ta zo gidanka ta nuna wata ta ce ba ta yi mata ba ugun bai ta kai ne ka so a tamfa a shago a kasuwa duk wanda ka gama da ita zai yaba ya ce ka masha Allah ta fannin da kyawu amma sai ka zo wajen uwar gida sai ta ce ta wannan wallahi ba ta mirga ta ba me amfani a tamfar dan Allah zaka dinka ka sanya ne kaga ba ta da amfani to duk aikin da zaka yi in dai ba Allah bane yayi ba ka wallahi aikin banza ne yi kokari Allah shi ya ba aikin da ka aikata to alamar kuma Allah ya yi ba aikin da kai ko shine kuma Allah ya taimake ka da dagewa akan yin aikin alkhairi to Allah ka taimake mu da dagewa kushewar mai kushewar ka mai kushewa bai sanya Allah ya rage matsayin ka Allah ya rage matsayin ka a wajen sa ba wanda ya isa ya sanya Allah ya canza maka wurin da Allah ya aje ka wallahi babu shi kowanne a duniya Allah ne yake ba sa daga kowa ya hakura da abinda Allah subhanahu wataala ya ba sa a rayuwa Allah ce wa man lam yu'min billahi wa rasulihi duk wanda bai gaskata Allah da manzonsa ba ma'ana duk wanda bai tsarkake aiki sai yayi dan Allah ba abinda zai yi a fili da boye sannan kuma bai yi aiki bai gaskata manzon Allah ta bangaren aiki da abinda manzon Allah ya zo da shi ba da kuma shari'arsa da ne a cikin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai abu dan dan ayabinan kai yadda kai karantar da kai fa'atuhu fi ma amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجزر kawa annabi da cikin duk abin da yace ya umarni to ka gaskata manzon Allah kai imani da shi in aka ce annabi ne yace kai kaza to kaga tsaya cewa a'a kawai ka aiwatar manzon Allah yace a bari kawai ka bari kai mai da cikin duk abin da aka ce ya aikata an yace aikata ka gaskata shi cikin duk abin da ya bada labari idan aka ce maka annabi yace kaza ko da kai baka gansa ba to ka hakura kaga yanzu dukkanin mu nan ba ko wanda ya ga manzon Allah a cikin ba ko wanda gasa ba ko wanda ya ga manzon Allah a cikin amma duk abin da aka ce maka annabi kuma mai yarda shi mai yarda manzon Allah ne dan aikin Allah ne amma ba mu gansa ba shi yasa manzon Allah yayi shokin ganin mu jama'a ya mukin nan masoya annabi al'ummar sa ko annabin Allah ya kira mu da yan uwansa ya ce kuma za mu zo kuma za mu yi imani shi mu gansa ba wanda ba karamar daraja ba ce to tun da za ka yi imani da manzo Allah ba gansa ba to akwai bukatar kuma ya zama to ka gaskata duk abin da zai baka labari duk abin da ce annabi ne yace kaga ce to amma ba a ce manzon Allah amma sanda kuma in aka ce manzon Allah ya ce a bari to kawai ka bari ka huta kawai in aka ce annabi ya ce bari zaman ka lahiya a duniya shine barin wannan abun yin abin da annabi yace kai shine zaman ka lafiya kamar abin da yace a bari kawai shikenan amma muddin zaka dinga yin abin da manzon Allah ya hana ka ko to wallahi ba zaka wani lahiya a duniya ba Allah ce wa mai yu'min billahi wa rasulihi duk wanda ya gaskata Allah da manzansa bai gaskata Allah da manzansa ba ma'ana bai yi aiki dan Allah ba kuma bai bi tantar manzan Allah ba Allah ce fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira to lalle musu Allah subhanahu wa ta'ala mun tana da wata sa'ira wa kafirai Allah ce mun tana da a'tadna mun yi tattali mun tsara mun ajiye wutar sa'ira wa kafirai kalmar sa'ira wata huta ce da Allah yake kona bakakin arnawa a cikinta Allah ya kare mu ku kaga ashe rishin bin annabi na sa mutum wutar jahannama rishin yarda rishin yin aiki dan Allah yana sa mutum cikin wutar jahannama yasa kawai in kana son Allah ya karbi duk abin da zaka aikata to yi kokari kai dan Allah kai da manzon Allah ya karantar da kai shikenan kawai in zaka yi aure to kai aure da manzon Allah ya ce ai aure ya annabi ya karantar da aure ka je ka nemi malamai su karantar da kai in aka karantar da kai to sai ka yi da manzon Allah ya ce ai to ka kamo hanyar zaman lafiya ina cikin abin da malamai suke faɗa mun cewa sauka daga layin da manzon Allah ya dora mutane a kai na jawo musiba a cikin ƙasa ya Allah ce fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw aw yusibahum azabun alim masu sa umarnin manzon Allah su yi su kiyaye su yi taka tsantsan akan kad wata fitina jarrabawa ta zo daga cikin Allah bisa dalilin sakin abin da manzon Allah ya shi ko kuma azaba mai rabi Allah ce fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira musu Allah mun tanada wa dukkanin kafiri wutar jahannama da ta zamanto wurin abin uquba da kuma azaba gare su Allah ya tsare mu da wutar sa'ira sai Allah ya ci gaba walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kuma kasai na Allah ne ma'ana Allah shine wanda al-munfarid bi mulki samawati wal ard Allah shine wanda yake banta da mulkin sama da mulkin kasa ba wani mutum a duniya ko wata halitta a duniya da yake yake mallakin saman nan babu shi wallahi babu shi kai ko gidanka ba kai da mallaka ba tana kuma gidan sannan ko gidanka ba kai da mallaka ba ya mutu no so no zaka sanya doka gidanka ce kada ai kaza kuma sai an yi abu no zaka ce kada ai sai an bai a kana nan ba za a yi ba amma kana fita kuma za a yi ba ga wani kaga ashe ko gidanka baka yi da mallakan ba balantana ka mallaki wani abu to Allah ce walillahi mulku samawati wal ard ai Allah shine wanda ya kadaita da mulkin sama da mulkin kasa ya tasarrafu fiha fi ahli samawati wal ard bima yasha Allah yana sarrafa abin da ya ga dama a cikin sama da kasa Allah abin da ya ga dama ake yi in ya ga dama ya ci yo rana tayi sanyi babu wanda ya sai ya ci to zahi zahi yake da bukata in kuma yace a'a yo iska yake so a yi to sai dai ka ta gunguni kana ba tare amma wallahi baka sai ka canza abinda Allah ya tsara ba in Allah yace sanyi za a yi kuma sanyin ne za a yi in Allah yace kai bai ma bukatar ranar ta fito ko ta fito amma kar ta bada zafi haka kuma za a yi in kuma aka zo dare in Allah yace nugugi yake so a yi duk kilimkin kuma sai Allah ya sa a ta nugugin kuma sai kaga sai kuma Allah yace injilar ta dauke wuta sai wata waya ta lalace to akwai da yasa shi da ke cewa ayi sai a ta gyara a ta gyara a rasu ina ne matsar take Allah ya ce bai da bukatar ka hutar ne haka sai ka wahala ka ji a jikinka saboda kai na Allah ne yadda yake so da kai zai yi bai da kake so za ka yi ba mun gane ya mutum nawa ne da kuɗin kuma sai Allah ya hana masa jin daɗin rayuwa sai Allah ya baka kuɗi ga kuɗi sun kai kuɗi amma kuma sai a ce ka wacce aro mai shi ɗaya sai a ce ka dinga tafiya gun tun da sassafe biyu ka daina kwana saman matala uku kamar cin nama hudu ka ba an kashe ka ba ta miya zora an kare da kai to Allah shi ne wanda yake sarrafa abin da ya ga dama kuma ta wannan shi yake daga wanda yake so yake saukar da wanda yake da bukata ya ba ya kara mu wani ya rage mu wani a jere ta wasu wasu kuma wasu kuma Allah ya sa mu ya gani za su yi haka Allah yake yi kuma shi Allah ba a tambaye sa dan me yake kaza a'a ba a tambayar Allah subhanahu wa ta'ala. Misalai ke cewa, haka shi yake sarrafa abin da ga dama na al'ahkam, alƙadariya wal ahkam shari'iyya wal ahkam jiza'iyya, abin da Allah ya ga dama na hukunce-hukunce na shari'a ko na ƙaddarawa ko kuma na sakamako, wanda Allah ya ga dama Allah ya ƙaddara masa to cewa zai samu abu kaza a lokaci kaza, wani kuma a'a, abu kaza zai faru da shi, kuma Allah ya shar'anta a yi kaza da kaza, duk Allah ne yake shar'antawa. sannan kuma wani lokacin kuma sai Allah ya mutane wasu sakamako shi sa ce yaghfiru liman yasha'u Allah yana gafarta ma wanda ya ga dama ubangiji yana gafarta ma wanda ya ga dama to yaghfiru liman yasha'u kidan da suka ce Allah yana gafarta wanda ya ga dama waye wanda Allah yake gafarta ma shine wanda ya tsaye da al'amarin Allah idan mutum ya tsayu da al'amarin Allah inji al-Imam Sadiq Allah yana gafarta masa jama'a mu baita duk wanda ya tsaye da yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah ya baya so to Allah yana gafarta masa shi yasa Allah ya sanya hanyoyin gafara da dama akwai abubuwan da dama zaka yi Allah ya gafarta maka daga cikin abin da Allah kake Allah ya gafarta maka akwai ziyarar mara lafiya akwai kai sallar walaha kai sallar dare ka je masallaci kai kai arwalla kai nafila ma Allah yana gafarta akwai hanyoyi da dama ka sa mutum murmu ayu mutum murmushi ma yana sawo ina jayo Allah ya gafarta maka to Allah ya ce yaghfiru liman yashau Allah yana gafarta mu wanda ya ga dama shi ma adalan ne a wajen Allah adalci ne masa jama mun fahimta sai ce wayu azibu man yasha kuma Allah yana aima wanda ya ga dama azaba ubangi subhanahu wataala yana ma wanda ya ga dama azaba to waye Allah yake ma azaba ai Allah yana wa wanda yayi walakantar da ya tozata da umarnin Allah to Allah ya masa azaba idan Allah ya ce ayi sai ka ki to Allah sai ya mutu azaba eh in Allah ya ce ayi yi ake yi in kai sai Allah ya gafarta maka saboda dan annabi Adam yana yin kuskure rayuwa a duniya ba yadda za a yi mutun ya rayu bai yi abin da ba daidai ba zai yi ba shi yasa wallahi a zamantakewa tara mu dinga wa junan mu uzuri mu dinga wa junan mu uzuri kuma mu dinga dakawa juna kafa dan annabi adam dole sai yayi kuskure musamman a zamantakewa ta rayuwa aboki da aboki mai gida da yaransa miji da mata da uba da ɗansa dole sai kun dinga wa juna uzuri kada ka dinga kama su akan wasu abubuwan na rayuwa kawai da kai ake yi malam eh kawai da kai ake yi shi yasa annabi Muhammad ya karantar da mu hanyoyin mu'amala da mutane al'as akwai littafin da masu karuta irin su al-asalibun da buya fi ta'awulu bainan nasi mai tarkin da manzon Allah yake bi wajen mu'amala da mutane kowanne mutum da yadda annabi yake mu'amala da shi hatta iyalinsa akwai lokacin za su zo su masa wani abu kuma manzo Allah sai ya kauda kai wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin gida matarsa Aisha Allah ya kara mata yarda sai ta shiga inda ta shiga ba take fitowa ba inda ta shiga ba nan take fita ba tana ta maganganu akan wani abu da aka yi a cikin gidan manzo Allah sai su kuma yana kallon ta ya shiru bai ce mata komai ba kaga wannan mai tonce ta magance ta matsala shiruwa ai shi kansa wata hanya ce ta magance su abubuwa lokacin sallah yana yi abokan siddiq sai ya biyo yake ce manzo Allah as-sala as-sala ya rasulullah lokacin sallah yayi annabi ya samu ta ido ce da ta kare kin kare ta shi tafi musallaci azo Allah ya guba zo Allah ya ba shi yasa ku dinga wa juna uzuri musamman ma'aurata a dinga kawai dan Allah a dinga kai da kawai da kai akan wasu al'amari ba komai bane za ta dinga magana kuma ke ma ba komai ba zai yi ki dinga magana babu mu mala'ika a cikin mu dukkanin mutane ne da tunda mutane ne to yin kuskuren ya zan da rura gare mu to shi yasa sai Allah ya yaghfiru liman yasha in gaji an kawo kalma a gafarta to dama yayi laifi ai ba a gafar sai ayi mi sai an yi laifin to Allah yana gafarta mu wanda ya ga dama Allah ka gafarta muna kuma daga cikin abin da ke sa mutum Allah ya gafarta masa akwai tuba at-tawbatun nasuha mutum ya tuba tuba na gari Allah ce ya ayyu alladina tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayiatikum tabbas din kuka tuba Allah zai gafarta muku domin asa alqur'ani tufidu tahqiqi jimalamai daga ciki jama'a akwai yin istighfari mutum ya dinga astaghfirullah wa atubu ila jayu Allah ya gafarta masa akwai irin mutum ya kanka sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wannan addu'ar sayyidul istighfar annabi ya ce duk wanda ya karanta ta da safe in ya mutu cikin wannan wunin to ya mutu dan aljanna in ka karanta ta da daddare ka mutu kuma ka mutu dan aljanna ita kamar da ka san ana formatin ana abin nan formatin kartu memoir an shahe komi kana karanta ta dizzinibin ka ka tashi akai amma fa kanka kalkumanta banda zalunci da tsakaninka da dan uwanka ne musulmi shi wannan sai in ka roke shi gafara ya gafarta maka amma abin da ke tsakaninka da Allah kana karantawa Allah ya gafarta maka to Allah ya gafarta mana kuma shi istighfari rima Allah gafara to ba karamin alkharrai bane da fawaid gare sa in ka shiga cikin damuwa damuwa ta yana yawa in ka fara istighfari wallahi Allah na na yayi maka damuwarka annabi ta man ladhi mal istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhiqin makhraja duk damuwarka sai Allah ya yayi maka duk kuncin da ka shiga na rayuwa duk takaicin da ka shiga na rayuwa bacin rai inda zaka roki Allah gafara to Allah na cire ka da wannan kuma idan ka lalaba aljuhunka ba ko da gida ba ka dawowa in ka rike ka ka rike istighfari da gaskan gaske ko wallahi baka tashi sai Allah ya arzuta ka da abin da zaka ci ku dauki darasi da iyaye mu da malamu na da kai iske malami araba cikin masallaci yake zaune tun azhar sai la tun tun subahin sai azhar bai da sana'ar komai sai karanta da mutane addini ya karanta da mutane wannan yazo ya bude littafi a kare wannan yazo ya bude a kare iya da yayi noman shekara ko amma abin da za a ci gidansa wallahi bai kagara yana zaune da tarbinsa yana istighfari sai ga wani ya shigo ya kawo wannan ya aji amma yanzu malamai sun zai da wara ɗan tuwatuwa ce zaka ko Allah bashi da dadawa abin da kishi a amso nan amso nan kun ba a yi abu da kamata sai ta wahala amma na dabba zaune suke sun rike Allah da gaske istighfari da fa ake tauridin kuma abinda za a ci sai an taimaka wa da wani kuma wallahi ba su ajiye kuɗi da da billahi ba irin yanzu bane da za a mutum zai kuɗi da kwanta bankiyar yana ajiye na da ba su ajiya yana samu sai tuno ka arama wata kila gidansa ba a ci abinci ba sai ya tura mai da ya samu bukatarsa ta yau an kare sauran rabawa yake yi mu yanzu fa kowa ya fi son kansa kawai kowa so yake tara a ce ya fi kowa a duniya duk abin da za ka yi wallahi an riga an tafi an barka ya sai dai kawai kai kwatanci Allah ya samu wani lafiya to Allah ya gafarta mana shi ya ce wai azibu man yasha kuma yana gafarta mu wanda ya wanda ya ga dama wanda ya ga dama shine wanda ya saba umarnin Allah subhanahu wataala Allah ce wa kana Allahu ghafurur rahima tabbas Allah subhanahu wataala bi yawaita gafara ne ko mai tausayi ne mai jin kai wa duk wanda ya tuba zuwa gare sa ya mai da al'amarin da Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta mu sai Allah ya ce ayata gaba سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا Allah ya ce sai ya ƙulul mukhallafu na idan talabtum ila maghanima lita'khudhuha dharuna nattabi'ukum Allah ya ce sai ya ƙulul sai ya ƙulul mukhallafun da sannu wa'il sun ifita wajen sulhul hudaybiya suka fiye ta hudaybiya za su ce da kai wannan da ganganci ne da kuma abun nan ya jayo kihitarsu da ganganci ya jayo su a fita da kuma rishin tawassul rishin rishin dogaransu daga Allah subhanahu wataala suke tafiya dan aikin umara tare da kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam bayan da muka yi jiya har aka bido manzon Allah ko wala ce idan talabtum ila maghanima lita'khuduha a lokacin da kuka kama hakkiya zuwa ga wata ganima da Allah ya tada da muku dan ku rukuta ya ganima ganima ce dukiyar da ake samu a wajen yaki akwai faidi akwai ganima ita ganima shine a zo tsakanin musulmai da kafirai sai a gwabza yaki sai musulmai su ci nasara to abinda muskafirai suka bari na, na kuɗi da dawaki da da raƙumma da kayan yaki da mata da mutanen da duk aka kamo to wannan ya zama to ganima kun baita wannan shi ake kira ganima to wannan abin in aka zaka rabawa ake yi raba shi ake yi in kudi ne sai a raba in akwai bayi kuma in akwai mutane to yanzu kuma za a sanya musu abu suna da zabi su musulman na da zabi ɗayan uku ko su yi musu alfarma su sake su su saki kafiran ko kuma su sa kudi su fanshi kawunan su ko kuma a'a a bautar da su su zamanto bayi ko mun fahimta to idan haka ta kasance to wannan abin da aka samu shi ake kira ganima amma fa sai in an gwabza yaƙi shi kuma fai'i shi ne abin da aka zo ba a yaƙi ba tsakanin musulmai da kafirai sai suka gudu tun ba a fara yaƙin ba sai suka tsira to wannan shi ne dukiyar fai'i to kuma ita ganima sai da Allah ya ba ya raba manzon Allah ita kusan harkar kuɗi to harka ce mai washa'ani shaddu wani abu da ya zama to na kuɗi ne to Allah shi yake tawalli tawalla zalika yanzu kaga kamar gado saboda al'amarin gado da da a ce maka yanzu wani da hadisi ne zake zo da shi to wani fa har abada bai yarda sai ce to shi gaba dai ma ya bar aiki da hadisi naga shi dan Qur'ani zallani to kuma ya za a yi amma sai Allah ya ya jibinci al'amari ya ce to ga yadda za a raba shi to sai Allah yake cewa yake ba mu labari yake yake baza sirrin kafirai yake tona sirrin munafikai da suke tare da musulmai Allah ce za su dinga cewa da ku lokacin da kuka tafi zuwa ne a dauko ganima wace ganima ce malai suka ce wannan ganimar shine ganimar Khaybar Khaybar wata unguwa ce ko muka ce wani kauye ne kusa da Madina wanda Yahudawa da ke suke rayuwa a ciki to Allah ya yi wa annabinsa alkawali tun da can ba ta samu ba a yaƙi ba a hudaybiya ko aka yarjejeniya to sai Allah ya musu alƙawalin za su samu ganima nan gaba to kuma sai Allah ya taskace ita dukiyar ganima da za a samu a Khaibar ta mutane suka je suka tafi sulhul hudaybiya ne duk wanda bai je ba hudaybiya to baya cikin ganimar baya cikin baya cikin ganima to ka san wasu su munafikai da ba suna tafiya yaki ne fa ba dan su kashe kafirai ba sai dan su samu kuɗi ai Allah ya ba mu labarin sa suratul suratul ali imran munafikai dalilin tafiyar su yakin daman dan su samu kuɗi ne dan su kai ganima Allah ya tsare mu da munafici to shi da Allah yake cewa za su cewa da ku idan talaqtum ila mazalim lita'khuduha idan kuka kama hanya zuwa zuwa khaibar don ɗoko ganimar da Allah ya muku alkawali a khaibar wadda su ba su tafi ba sun zauna saboda ba matsorata ne suna tsoron haduwa da kafirai suna tsoron mutuwa suna cewa zaruna na tabi'akun ku bar mu mamuti tare da ku wannan yakin da za a fi khaibar da mu za a je can da suna tunanin za a ta yaƙi ne za a kashe su saboda za a ta himarka ba su fita ba amma yanzu da yake kusa-kusa ne nan ne haibar za a ta yi suka ce to mu ma da mu za a ta yi shi yasa a tauba Allah ya ja hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan Allah ce fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'dhuruka fasta'dhuruka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'iya abadan wa lan taqtulu ma'iya aduwa إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين Allah shi za su dinga cewa da kai idan Allah ya maido ka lafiya suna cewa in za ka tafi wajen wajen abin nan yaƙi za su ce da kai ya annabin Allah to mu yanzu za mu fita duk da suwa suka ce a'a wannan a gazo ta tabuku ne ba a gazo ta khaibar bane Allah ya ce ka ce da su ba za ku fita ba kake musu izini kada ka ba su damar fita yaƙi tare da kai ka ce da su saboda kunya da kuka zauna a gida ta farko kun ki fita tun karin farko to mi dai sai ya yanzu ina aminta da ku to shi Allah ki ta sai suke suke suna cewa zaruna nattabi'ukum ku bar mu mutaita da kuma za mu je wajen yaki sai Allah ce qul lan tattabi'u ay qul lan ayuriduna an yubaddilu kalam Allah afwan suna son su canza alƙawalin Allah subhanahu wataala suna son su canza hukuncin da Allah ya yi wani hukunci ne Allah ya yi ana yin ji malamai shine Allah ya yi hukuncin cewa ganimar da za a samu a haibar da mutane suka je sulhul hudaybiya ne to shi kuma daman Allah baya saba alkawari in Allah ya ce maka lokaci kaza zai maka wallahi zai maka shi Allah bai taba saba alkawari ba inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alkawari to Allah ya wa musulmai masu imani alkawalin ganima a haibar to su kuma suna so su canza hukuncin da Allah ya yi Allah ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna so su canza zancen Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce kul kace da su lan tattabi'una ba za ku bi mu ba ba fa za mu sai tare da ku ba ba yadda za a yi Allah ya tsara kuma ni in ba ku dama a'a ba za a yi haka ba kazalikum qala Allah min qabl kamar da haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a baya cewa wannan ganima wannan yakin ba za a tafi da ku ba to sai Allah yake cewa fasa ya quluna su munafikai za su dinga cewa bal tahsuduna da kuna dai muna baki ciki da hasada yanzu da yake ci ne za a samu za a je a samu ganima to ba za a tafi da mu ba ana jin haushin abin da za mu samu amma kuma da in yaki ne sai a tattara mu a tafi da mu ka san munafikin mutum da gansa wacan Allah na kale maka wasu al'amurra na munafukai in kana da hankali kana iya fahimta. Kuma baita, Allah na kale maka wasu al'amari na munafukai in kana da hankali kana fahimta. Yaƙi aka ji arama aka dawo da ganima, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi raba ganima ya ba kowa wani tsage da cikin munafukai ya tashi ce, wallahi annabi ba kai adalci ba. Sai dai kalli idan manzon Allah ya ce wallahi annabin Allah ba ka yi adalci ba to ka dibi da yake annabin Allah annabi ne ya dan gajin Allah na daban ne sai ya murmushi to kaga yanzu in shugaba ne yanzu to sai ka ji kanka gaban prokirar kana ana cika maka takardu in ma ka biya ka tance ai ai ma ka biya ne kawai duniya ta dai daga tan sai tan sai annabi ya murmushe ce to idan ban yi adalci ba a duniya wa zai yi adalci in Allah da manzo su yi adalci ba to wa zai yi adalci a duniya babu shi ba sai bal tahsuduna na kuna mana ketace da hasada eh hasada ce ta sa ku hana mu hitata da ku to ba su gano dalilin da yasa Allah ya haɗe saka ba za ta da su ba Allah ya ce mun zala kare ba su dama dalilin shi ne sun munafuci kansu a farkon al'amari shi yasa so tari kana son kai wani abu na alkhairi ko to sai Allah ya hana ka yin wannan abu saboda abin da kawa Allah mun karanta a karatun adda'u waddawa ibnu al-qayyim al-juzay ke cewa yin abin da ba daidai ba na sabon Allah yana jayo Allah ya hana maka yin aikin alkhairi kamar sabon Allah yana toshe aikin alkhairi ko ko da sabon Allah yana sanya ka kasa yin aikin alkhairi to su sun kin hita da suka yi sabon Allah ne to kuma sai Allah ya taushe su akan wannan su maslaha su ke dibi kudi to shi kuma sai Allah ya hana musu shi yasa ma suke cewa duk wanda ya gaggawar abu ta hanyar haramun to Allah ya haramta masa shi idan mutum ya nemi abu ta hanyar haramun to uqibu bi hirmani sai Allah ya haramta mai wannan abu hukum bai cika cin yana da wuya kaga saurayi da budurwa ayi soyayya a soye irin wannan soyayya da gasken gaske har a wace ka'ida ta Allah kuma ayi aure ku lura ba abu ne mai wuya kaga saurayi da budurwa an yi soyayya ta wuce ka'ida har aka saba ma Allah kuma a kai cin yin aure yana da wuya idan mutum ya ketar alfarmar Allah to abin da yake so kin Allah hana mu yake yi to hana maka wannan abin wata azaba ce da Allah yake mazuciyarka wanda ita azabar Allah mun faɗa ba dole sai Allah ya turo mana aika ma ya jibga ma kashi a'a a sa maka damuwa ka kasa kwana ka tashi ka zauna shi dukkan wata azaba ce ka kasa cin abinci azaba ce Allah ya raba mana asiri ya tsare mu da irin wa'annan azabobi to Allah ya ce za su ce bal tahsuduna kuna mun hasada bi wasu wa yake musu hasada annabi da sahabbai kaga wannan ayatin kuma cin mutunci ne Allah ya ce bal kanu la yafqahuna illa qalila sanye dai ba sa fa'inta ba su fa'inci dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya hana musu fita ba dai ba su gane hikimar hakan ba miye hikimar saboda farkon da aka ce a tafi ba su tafi ba to yanzu kuma ba dalilin da sa Allah ya basu tafi sai Allah ya ce aya ta gaba قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما الله تقول للمخلفين من الأعراب كتوى ونسك السابع وبتات هذا من ذن الله صلى الله عليه وسلم تكين الأعراب سنة لاربا وانقوي kusan balaraban larabawan kawai da kake garin sunan mutane ne masu ya sha'anin al'amari in mutane ne masu ya sha'anin al'amari shi sa Allah ce al'arabu a shuddu kufuran wani faƙa wani ba ƙoyi ba larabe ya zo masallacin annabi Muhammad ana cikin karatu ana cikin darasi sai ya tashi yana jin bawali shi ya zo da kawai da kayansa sai da kushiyar masallaci sai ya can gehe sai fara hitsari to wannan abin yayi wa sahabbai zafi ƙware da gaske a rai saboda suna girmama sha'air na Allah subhanahu ta'ala, sai suka taso suna tsawatar da shi kai gaba kaza da kaza sai da ku bar sa ku bar sa ya ida sai da ya gama fitsarin sa aka tabbatar ya kare sai annabi ya ce ka ida ya ce annabi ya ce to a zo da ruwa ya ce a watsa to wannan abun ya tsaya masa are abin da sahabbai suka yi masa da aka zo aka yi sallah aka kare za a tahiya zai tahiya kauyen su zai koma kauyen su sai ce Allah aljannan na kasa ne da annabi Muhammadu mu kadai wato dubba da su ba dubba da su ba yau ni da annabi Muhammadu kawai ya ce ai dan uwan ka ne zama doyi akwai darussa a ciki min janib akwai darussa ko darussa masu dibbin yawa malam shi yasa in hatta wayewa ta duniya fa ana dokuwa ne a kauye eh hatta wayewa ta duniya irin mu'amala da jarinta shi zaga larabawa suna da dabi'ar in yaro ya taso ana kai sa kauye saboda abubuwa guda uku abu na farin ana dauko jarinta a kauye zaga sai mafiya yawan mutanen kauye ba ragayi bane akwai kama jiki wajen aiki abu na biyu sannan kuma ana ɗaukar yare a ƙauye in kana son ka iya yare ka ƙware a ciki to sai ka koma ƙauye sau da an fi amfani mu yanzu nan yana da waka sai ɗan duniya maka magana bisa turanci ba uwa uba arma sai ka sai ka je ya mai duk magana ɗaya da bisa an yi turanci akwai wanda fa yana da wuyare maka phrase guda biyar bisa turanci ba a ciki to amma ƙauyen da gasken da gasken ne ake yin ake yin yaran sannan kuma abu na uku a ƙauye ana ɗauko zamantakewa da mutane biye da rin tsake a ƙauye suna da mu'amala biye da mu a cikin birni irin wani tausayi za ga mutum da tausayi irin ka ga mutum da kawaici da makamantar al'amura na rayuwa to Allah ya sa mu dace to Allah yake cewa zaka ga daga cikin larabawan suke ƙauyawa da basu zo wajen yaƙi ba Allah ce dokace da su kullil mukhallafin ka fada musu satud'auna ila qaumin uli ba'sin shadidin da sannu za a kira ku zuwa wasu yakar wasu mutane uli ba'sin shadid mutane suke da karfi matsalanci suna da karfin jarinta wajen yaki su ake cewa uli ba'sin shadid wanda suna da ga karfi kuma ga kuzarin yaki Allah ce tuqatilunhum aw yuslimu za ku ji ku ta yaƙar wa'innan kafiran ko ku karyar da su ku kai ƙarshensu a rayuwa ko kuma su miƙa wuya su musulunta. Zama mun fahimta, dama idan aka je yaƙi a gari za a yi fatihi a gari to ɗayan biyu ne. Na farko shi shugaban musulman zai ciko jama'ar garin ku sani. Mun zo ne tallata addinin Allah, za ku miƙa wuya ko mu yaƙe ku. idan suka fito suka ce sun miƙa wuya to shi kenan sai a ɗora masu shugabansu na garin sai a mai shi a shugaba har yanzu kuma sai a karantar da su addini sai a ƙara gaba idan suka iya kuma to sai a zo a ƙayaƙe su in an karya su kuma sai a ɗora masu wani shugaban dole haka ake yi a irin abin da wannan ɗan fodiyo yake nan ko eh shi ɗan fodiyo irin abin da ya a ƙasashen hausa ya yawata a ƙasashen hausa yana kafa tuta ta addini daga cikin aikin da dan fodiyo yayi Allah ya saka masa alkhairi ya gafarta masa tabbatar da masallacin ne a masarautar ne yana da yaka zaka iske masarauta ta Hausa ba masallaci a cikin ta to Allah ya ce tuqatilunhum aw yuslimu ko ku yaƙe su har zuwa mutuwa ku kai karshen al'amarin su ko kuma su musumi kawiya su musulunta sai ce fa in tuti'u yu'tikum Allahu ajran hasana ku mutanen kauye da Allah yake ma wannan shela idan kuka wa Allah da cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce ku akai na fitowa kitali zuwa yaki to yu'tikumullahu ajran hasana Allah zai ba ku lada kyakkyawa yana sa mutum ya samu mi ya samu aljannar Allah wa in tatawallu idan kuma kuka juya baya game da yaƙar yaƙar abin nan game da yaƙar su kafirai kuka juya kuka kita hita yaƙin kama tawallaitum min qabl kamar da kuka fita in muddin za a yi alkitabu wa sunna ko to shugaba ɗaya ne ke shugabanci a duniya ba a shugabanci daban-daban Allah ya rufa mana asiri Allah ya gafarta mana Allah ce to idan kuka juya baya idan kuka juya baya a da to yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaba bi rabbi Allah ya kare mu lokaci yayi to sai mu kwana anan araba abin da muka faɗa zaman to gaskiya Allah ya ba mu lada kurakure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan Ramadan da muke azumta sa Allah ya karba wani ayyukan mu na alkhairi a ciki kurakuren mu kuma Allah ya gafarta muna Allah kake ke gafartawa Allah ka gafarta muna Allah bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya muna Allah dukkanin mu na bayu da zuwa gare kuma da bukata gare ka Allah kake ke biya Allah ka biya muna Allah ka sanya wa rayuwar mu albarka Allah ayyukan da muke na yau da gobe kasuwanci da ayyuka Allah ka sanya albarka a cikin sa Allah ka sanya albarka a kasuwanci ƴan kasuwanmu Allah ka sanya mu wanye lafiya Allah ka sanya albarka a karatunmu Allah ka sanya albarka a zuriyarmu Allah ka sanya albarka a iyalinmu Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka sanya mu wanye lafiya Allah duk abin da kake bayyana bayon ka na gari Allah ka bamu Allah duk abin da kake bayyana bayon ka na gari Allah ka bamu Allah ka bamu duk abin da kake bayon ka na gari Allah ka tsare mu da abin da kake tsare bayon ka daga tatu da shi Allah ka sanya mu wanye lafiya ɗan uwa gwagwarin suke ta roƙon Allah su wata ana mata Allah ba su mata na gari masu niyyar ƙari kuma Allah ka taimake su ka ba su mata yi na gari masu tahiya gida uku Allah ka taimake su masu tahiya gida hudu kuma Allah ka ba su iko adalci Allah ka azta mu arziki daga wajenka Allah ka kafarta ka kafarta wa iyayen ka kafarta wa malaman mu Allah ka sanya mu wani lafiya wa bi hadal qadri kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullah kwamitin marayu a